الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتن جمعة 28 ga wannan wata na rabi'un thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda ya daidai da hudu ga watan daya shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabut tauhid na babban malamin nan Allah ya kare shi ya ja zamanin shi Salih ibn fauzan al-fauzan a sati wancan wanda ya gabata muna cikin babin da ke bayani game da abin da ya shahi izgili da addini da kuma walakanta alhurmomi na addini ina ga mun kai ƙarshen wannan babin a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi alhukumu bi ghairi ma anzalallah babin da ke bayani game da hukumci bi ghairi ma anzalallah da wani abu wanda Allah bai sabkar ba bi ma'ana babin ko wannan fasali ya kumshi bayani dalla dalla game da abin da ya shahi yin hukumci da shari'ar da Allah bai sabkar ba ما من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق na daga cikin abin da zai nuna gaskiya imanin mutum da Allah maɗaukakin sarki da kuma lalle ya kasance shi mai botan Allah ne ya kasance alhudu'u li hukmihi yana kaskantar da kai da yin da'a game da hukumcin Allah warrida bi shar'ihi ya kasance kuma mai yarda ne da shari'a Allah warruju'i ila kitabihi wa sunnati rasulihi ya kasance mutum yakan koma zuwa ga littafin Allah da sunnonin manzon shi sallallahu alaihi wasallama inda al-ikhtilaf a yayin da aka samu sabani bi ma'ana na daga cikin abin da zai nuna kyawun imaninka da gaske imaninka da hukuncin cewa imaninka da gaske ne ya zamanto kakan koma zuwa ga Allah da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da kuka samu sabani kai da wani fil amwal wannan sabanin cikin dukiya ne wafil usul ko kuma cikin al'usul na addini ne wafil khusumat ko kuma cikin khusuma da rikici tsakankaninku wafil dima ko kuma abin da ya shafi jinananku wafil dima wal amwali wasa'iril hukuk haka cikin kenan jina ne da dukiyoyi da sauran haƙoƙi bi ma'ana can inda ikhtilafi fil aqwal idan aka samu sabani cikin maganganunku kun saba kai da wani cikin wani hukunci ko cikin wani zance da kuke tattauna tsakankanin sai kuka samu sabani abin da ke nuna kyawun imanin ku da gaske shi shine ku mayar da abin zuwa ga Allah madaukakin sarki shine alqur'ani sannan zuwa ga manzan Allah in yana raye in kuma babu shi zuwa ga sunnonin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka abin da shafi sabani da rikici tsakankanin ku cikin usuli na addini aqida kenan ko kuma cikin husuma da ta faru tsakankanin ku ko jini da aka zubda tsakankanin ku kisa ne wani ta'addanci ne aka yi ga wani ko kuma dukiyoyin da kuka samu sabani tsakankanin ku da sauran haƙoƙi gaba ɗaya akan mai da su ne zuwa ga Allah zuwa ga manjan shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ala ce fa'in Allah huwal hakamu saboda Allah maɗaukakin sarki shine alhakam mai yin hukunci bi ma'ana Allah maɗaukakin sarki shine ke hukunci yake zartar da hukunci ba a mayar da hukuncin Allah maɗaukakin sarki saboda hukunci ne da ke cike da adalci babu zalunci tattare da shi shi kadai ke da wagga sufa Allah madaukakin sarki nazartar da hukuncin da ba a mai da hukuncin Allah subhanahu wataala wa ilaihi al-hukm kuma ya zuwa gare shi ne hukunci yake fa yajibu ala al-hukami an yahkumu bima anzala Allah wajibi ne akan shugabanni jagorori su kasance suna yin hukunci da abin da Allah ya sabkar shine alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wajibi ne dole ne a duk wani shugaba shugaban ƙasa ne shugaban jiha ne sarki ne jagora ne a unguwarsu mai unguwa kenan shugaba ne a cikin gidan shi shugaba ne ƙarƙashin wata al'umma ko wata ƙungiya ko wasu jama'a to wajibi ne ya yi hukumci da abin da Allah ya sabkar shi ne alkur'ani da sunna ina fata mun gane duk da idan aka ce shugaba aka yi shuru ana nihin jagorori na al'umma shugabanni sawa'un na zamani ko na galgajiya da kuma malamai da suke yin hukumci tsakankanin mutane wajibi ne su yi hukumci da alkur'ani wajibi ne su yi hukumci da sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله واجبين أكن وأن أكي ملكي فرف لكن سوما واجبين أغريس سنيم إن دزا أمس حكمتي زواج أبن ألا يستذكرن للتافن شد السنة منزش صلى الله عليه وسلم واجبي أكن ما سحكمتي سحكمتي لأبن ألا يستذكرن wajibi akan ra'iyya farahulla ko wanda ake mulka su ma idan suka tashi neman hukunci su nemi hukunci kalkashin hukuncin Allah da manzon shi ina fatan mun gane duka wajibi ne akan kowa daga cikin biyun nan shugaba da wanda ake shugabanta qala ta'ala fi haqqil wulat Allah madaukakin sarki yace game da haƙƙin shugabanni jagorori إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله ألا أنا مجانا نيد الشواغبني جاغوروري ما لمي ما سزرت الدهكمش إن الله للي الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ينا فورنكو cewa ku mayar da amanoni zuwa ga ma'abutan wannan amana sawa'un amana da ke tsakaninka da ubangiji na wajabta maka bautar shi ina fata mun gane wajabta maka ibada shi wajabta maka girmama shi da bashi haƙƙin shi da rabewa tsakankanin haƙƙin shi da haƙƙin bayin shi ko kuma amana da ke tsakankaninka da bayu ƴan uwanka mutane wajibi ne ka mayar da amana zuwa ga ma'abutan wannan amana na daga cikin amanar da Allah ya rataya akan shugabanni da jagorori su yi hukumci akan al'umma da abin da Allah ya sabkar duk jagora duk shugaba da ya hawaye hukumcin al'umma bai yi hukumci da abin da Allah ya sabkar ba a kansu to ya zalunci wannan al'umma gaba ɗaya kuma ya ci amanar da Allah ya rataya akan wuyan shi ina fatan mun gane shine kenan inna Allah ya murkum ku sani cewa Allah yana foranku an tu'addu al-amanati ila ahliha cewa ku bayar da amanoni ila ahliha zuwa ga ma'abutan wannan amana wa idza hakamtum bainan nas idan kuka yanke hukunci tsakankanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci bi ma'ana jagorori kenan kuma Allah sai ce bainan nas tsakankanin mutane ko da wani wanda ba musulmi ba kuka samu rikici tsakankaninku idan za a yi hukunci tsakankaninku da shi za a yi hukunci da adalci ina fata mun gane da abin da Allah ya yi umarni shine adalci ina fata mun gane abin da Allah ya ce ai shine adalci وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كوي حكم شيء ده عدل شيء كان متاني kare kasance dan kana kiyayya da wani suka samu matsala da wani ɗaya daga cikin masoyinka ka yanke haƙƙin shi ka ba masoyinka duba ga akwai matsala tsakankanin karshe kaga wannan ba kai adalci ba kusancinka da wani kar yi tasiri wurin yanke hukunci lalatacce akan shi saboda kusancin ka ke tsakanin ka da shi nisan ka da wani kar ya sa ka zalimcin shi a cikin hukunci kabilancin da ya hada ka da wani kar yi tasiri wurin ka ki bashi haƙƙin shi kasancewar mutum mahaifinka ne ko ma'aifiyarka ko yayanka ko wani dan uwanka na jini wannan dangantaka katta yi tasiri wurin ka ba su haƙƙin shi ko kuma ka ɗora haƙƙin wani a kansa ina fata mun gane shine kai hukunci da adalci wa qala fi haqqin ra'iyya wannan aya kenan tana magana ne game da haƙƙin masu mi masu hukunci shugabanni da jagorori wannan shugabanni har na gidaje kenan amma idan aka ce lafazin shugaba yana ɗaukar galibi wanda ke shugabanci yana jagoranci kalkashi saman mutane kuma yana zartar da hukunci a tsakan kanunsu sannan Allah ya ce cikin haƙƙin su wanda ake mulka farahul lakin ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا كوان كي إيماني دا الله يا كوان كك بعد غسكيا دا الله أطيعوا الله كيما الله داء وأطيعوا الرسول كما كيما منزنش بيئة da'a ga Allah da da'a ga manzon shi shine ku aikata abin da Allah ya ce ku yi ku nisanci abin da Allah ya hane ku wa ulil amri minkum da kuma jagorori daga cikinku jagorori irinku musulmai irinku masu imani irinku na fata mun gane fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka samu jayayya a cikin wani abu daga cikin al'amuran addininku farduhu ilallah sai ku mayar da wannan jayayyata ku zuwa ga Allah wa ilar rasul da kuma zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in yana raye in kuma babu shi sai ku koma zuwa ga sunnonin shi hadisan shi da suka inganta in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai da gaske ku kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar ƙarshe zalika khairun ku yi haka shine mafi alkhairi a gare ku zalika khairun shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun makoma yayin da kuka samu sabani tsakankaninku shine mafi kyawun fassara kai ka ce kaza ni na ce kaza kai ka ce fahimta ka game da wannan aya kaza ko ko fahimta ka game da wannan hadisi kaza ko fahimta ka game da wannan mas'alar kaza kai ka ce kaza to mu bar hujjata kai ma aje fahimta ka mu koma zuwa ga Allah da manzon shi kenan zalika khairun wa ahsan ta'wila komawa ku zuwa ga hukuncin Allah da fasara alqur'ani shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyawun makoma kenan kaga wannan aya tana magana game da farafullah game da wanda ake mallaka idan za su hukumci ko suna neman a rabi musu hukumci su ma su mayar zuwa ga Allah su mayar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malace thumma bayyana annahu la yajtami'u al-iman ma'a at-tahakum ila ghairi ila ghairi ma anzala Allah sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa lalle ba su haduwa imani da neman hukunci zuwa ga wani wanda ba Allah ba bi ma'ana da imani da yarda da hukunci ko neman a warware maka matsalar hukuncinka zuwa ga abin da ba Allah ya sabkar da shi ba ba su haduwa cikin zuciyar mutum guda قال تعالى الله مدوكين سركي يتي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم ترى شمباك جني كوب زاك ماماكي با ila alladhina yaz'umun zuwa ga waɗannan da suke riya cewa annahum amanu bima unzila ilaik cewa kam su sun yi imani da abin da aka sabkar maka na alqur'ani wama unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka sabkar ga manzannin da suka gabace ka yuriduna an yatahakamu ila at-taghut tare da haka kuma suna son su yi hukumci zuwa ga attaghut shine sabanin abin da Allah ya sabkar ina fata mun gane wa qad umiru an yakfuru bihi bayan hakikan an fore su da cewa su kafirce ma dagutu dagutu shine hukumci da abin da Allah bai sabkar wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida shedan yana so ne dai kawai ya batar da su bata mai nisa bi ma'ana ya kafartar da su su kafarta kenan kaga kariya cewa kayi imani da Allah kayi imani da manzan Allah kayi imani da duk wasu littafai da Allah ya turo ma wasu manzani da suka gabaci manzan Allah tattare da haka ba abin da ke birge ka sai neman hukunci kalkashin dagutu hukunci da abin da Allah bai sabkar ba to wannan imanin riyawa ce ba gaske bane ko da kana cewa kai musulmi ne ina fata mun gane kenan bayewa ka hada imani da Allah da imani da dagutu a lokaci guda cikin zuciyar mumuni guda ba za su haɗu ba ya imani da Allah shi kadai ya imani da dagutu ina fata mun gane kenan Allah kaga sai ce za'am riyawa suka yi bi ma'ana galibi idan aka ce mutum ya riya ƙarya ce yake yi kenan ya faɗi abinda ba gaske bane a cikin zuciyar shi ila qaulihi ta'ala ya zuwa inda Allah madaukin sarki ke cewa a cikin wannan sura mai girma suratul nisa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika bar su dai kyale su wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba hatta yu hakimuka fi ma shajara bainahum sai sun maida ka matsayin hakimi wurin zartar da abin da ya gudana tsakankanin su na sabani ko rikici baya da za su kasance masu imani bi ma'ana yahudawa da kafiran da suke riya cewa sun yi imani da kai ƙarya ce suke na rantse da Ubangijinka ya kai manzon Allah ba za su taɓa yin imani ba sai ya kasance sun mai da ka hakimi tsakankaninsu cikin irin abin da ya faru na rikici tsakankaninsu. Kuma la yajidu fi anfusihim haraja sannan ba za su samu kunci da damuwa ba mimma qadaita dangane da abin da ka zartar na hukunci wa yusallimu taslima sannan su miƙa wuya matukar miƙa wuya game da hukuncinka wannan shi zai nuna cewa sun yi imani da Allah ina fata mun gane duk wanda ya riya cewa ya imani da Allah sannan baya son hukunci da abin da Allah ya sabkar ko kuma baya jin daɗi da hukuncin da manzo Allah ya zartar to wannan da'awa imani yake ƙarya ce bai imani ba ina fata mun gane mala yace fa fa nafa subhanahu nafiyan muakkadan bil qasam Allah madaukakin sarki sai ya kore korewa mai ƙarfi ta hanyar rantsuwa al-imani imani amma lam yatahakam ila rasul sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin da bai nemi hukunci zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yarda bi hukmihi sannan kuma ya yarda da hukuncin shi wa yusallim wa yusallim lahu sannan kuma ya sallama mishi kenan Allah ya yi hani ya nuna imanin su ba gaskiya bane ba ya karfafa abin ta hanyar rantsuwa fala wa rabbika la yu'minun na rantse da ubangijinka ba su imani ba kenan Allah ya kore imaninsu ta hanyar karfafa zancen da rantsuwa ga duk mutunan da bai mai da manzan Allah ba ko kuma Allah da manzan shi a matsayin masu zarce hukunci game da abin da ke faruwa tsakankaninsu na matsala kama annahu hakama bi kufri wulat alladhina la yahkumuna bima anzala Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi hukunci da kafirci akan shugabanni da jagorori waɗanda ba su yin hukunci da abin da Allah ya sabkar kenan duk shugaba jagora akan al'umma da baya yin hukunci da abin da Allah ya sabkar na alkur'ani da sunna Allah ya kafirta shi a cikin alkur'ani mai girma ina fata mun gane qala ta wa bi zulmihim kuma Allah ya yi hukunci da cewa su azzalime ne ya yi hukunci da zalimcinsu wa bi fisqihim kuma Allah ya yi hukunci da fasikancinsu wa bi zulmihim wa fisqihim qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya sabkar ba to lalle waɗannan kafirai ne kaga Allah ya hukunci ya yi kashi a kan mutanen da suke jagora al'umma kuma ba sa yin hukunci da abin da Allah ya saka. Waman lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humul fasiqun duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya sabkar lalle waɗannan fasikai ne. Waman lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humul zalimun wanda bai hukunci ba ko wanda ya hukunci da abin da Allah bai sabkar ba ko wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya sabkar wannan azzalimai ne haka duk wanda suka yi hukunci wa man lam yahkum bima anzalla fa ulaika humul fasiqun duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya sabkar to lalle waɗannan fasikai ne zalimai aka ce farko kafirai na biyu azzalimai ko na uku fasikai wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana ɗaukan ma'ana ɗaya kafirci yana na a matsayin shi ma'anar kafirci amma yakan iya zamantowa kafirci babba ko ƙarami haka zalimci yakan zo da ma'anar zalimci babba ko ƙarami haka fasikanci babba ko ƙarami ya danganta da wanda ya hukuncin da abin da ya ƙudurce game da hukunci da abin da Allah ya sabkar kamar da zamu zo mu je insha Allah wala budda min al-hukm bima anzala Allah ba makawa sai an yi hukunci da abin da Allah ya sabkar watahakumu ilaihi fi jami'i mawadin niza da neman warware matsaloli ta hanyar hukunci zuwa ga Allah cikin dukkanin dangin sabani da shayayya fil aqwal cikin maganganu ne al ijtihadiyya bainal ulama wanda aka yi na ijtihadi tsakankanin malamai bi ma'ana har cikin maganganu da suke da alaka da ijtihadi na tsakankanin malamai ina fatan mun gane bi ma'ana mu ɗauki almazahibul arba'a wanda suke almushtahira ne ko mazhabobi guda hudu wanda suka yi shahara a duniya guda hudu ne na farko ne hanafiya sami malikiya shafi'iyya sami hambaliya waɗanga malamai ne jagorori na al'umma Allah ya zaɓe su ya ɗaukaka su ta hanyar ba su ilimi da takawa da tsoron Allah sun yi ma'addini hidima fiye da yadda ba ku tunani ba ku zato shi yasa kullun zaka ji ana ambatan su matukar akwai musulmi a doron ƙasa wannan shine abin da suke girba cikin irin abin da suka shirka na alkhairi to waɗannan mazahib guda hudu da sun yi sabani tsakankanin su bisa ga mas'ala to wannan sabanin dole a mayar da shi zuwa ga alkur'ani da sunna ina fatan mun gane wani ya ce misali bar mu ɗauki misali a ce wani ya ce abu kaza wajibi ne sai wani ya ce a'a ba wajibi ba ne ba ni mazhabi na ya ce wajibi ne kai naka ya ce ba wajibi ba ne ba an samu sabani ko ba samu ba to sai mu mayar da abin zuwa ga alkur'ani da hadisi wanda magana shi ta yi kusa da qur'ani da hadisi sai mu ɗauke ta mu aje wanda ta shi ta yi nisa da qur'ani da hadisi tare da muna girmama shi muna san shi amma san gaskiya a wurin mu yafi san abin da ya gai daidai ina fatan mun gane malamin ka ne kana girmama shi kana san shi sai ya faɗi maganar da ta ci karo da qur'ani da hadisi in kai da gaske mabiyin Allah ne da manzon shi sai ka aje san shi a nan ka ɗauki ƙur'ani da hadisi saboda san ƙur'ani da hadisi shi ne ya fi san shi a wannan lokacin tare da kana girmama shi shi ma kana san shi amma ka fi san gaskiya sama da shi idan ya saba ma gaskiya da daidai ina fata mun gane eh yawa har cikin magaganin malamai kenan malami na ya ce abu kaza kaza ne ni ma malami na ya ce abu kaza kaza a samu mutum biyu su yi sabani mu malaminmu a jihar ma unguwanmu idan aka gama sallah duk sai ya wayo ya ce jama'a salati goma sha ɗaya ga manzan Allah jama'a kaza ga manzan Allah qul huwallahu kaza ga walidan walidan mu kaza alam nashara da idza ja ga waza ka Allah mana kaza biya mana bukatoci mu sai ne ce mu a unguwanmu ba a yi tunda muka tasa bamu san haka ba sai suka samu sabani wanga ce addini ne saboda malamin mu nayi wanga ce ba addini bane saboda malamin mu ba yi me zai rabe musu garrama sai a koma ga qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin addini yayi foro da haka me dalilinka qur'ani ya ce ayi menene hujjarka hadisi ya zo ya bayyana ayi menene dalilinka kuma idan kana so ku katse garrama tsakaninka da shi ka ce fasaran malami na da taka din mubarta dan malamin ka ya iya jawo aya ce fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargab ya ce nan ana nihin ayi addu'a ne ta gaba daya ko kai kuma ka jawo ka ce mishi babu sai mu ce to da magana ta da ta malamin ka da ta malami da naka din mu aje ba wanda suka fi sahabban manzon Allah fahimta addini kuma ba za a taɓa samun su ba har duniya ta tashi ba wanda za su kai martaba ta tabi'ai wanda suka yi karatu a gaban sahabbai fahimta addini ba za a samu ba haka tabi'u tabi'ina wanda suka yi karatu wurin almajiran sahabbai ba za ka taɓa samun su wurin ilimi kai ilimi kullun sai dai ya sha baya baka isa ka cimma wanda suka riga ka farko ba sahabbai suna nan qur'ani sabka sun san inda ya sabka Abdullahi bin Abbas ne ina in ban manta ba ko Ibn Mas'ud ya ce babu wata aya da bai san inda ta sabka ba da lokacin da ta sabka ba ta mai za ka gaya mashi ka samu ka mashi duniya ta tashi yau ba za ka samu kenan su sun fi kowa ilimi saboda suna nan qur'ani ya sabka annabi na nan tare da su ya fahimtar da su addini wanda suka biyo bayan suka yi karatu kalkashin su kuma sun yi wanda suka biyo bayan su haka haka al'amarin zuwa gare mu ina fatan mun gane to ashata malamin kan ashatawa yaya manzon Allah ya sallah yaya sahabbai suka yi sallah annabi ya taɓa juyowa ya ce ma al'umma salati goma sha ɗaya gare ni ya taɓa juyowa ya ce ƙul huwallahu kaza sahabi daga cikin sahabban manzo Allah khalifa na farko Abubakar shekara nawa yana khalifanci har ya bar duniya ya taɓa yi kenan mu bari sahabbai su fasarta mana wannan ayar da ka jawo in ta dace magani saboda kahin ka fahimci wannan ayar farko wanda aka saukar mai ta wane ne annabi yayi to in bai baya aka yi kafi shi fahimta alkur'ani mai girma kuma na san cewa ba wata ayar da ta sabkar sai manzon Allah ya fi kowa sananta kuma ya rage kowa aiki da ita ya kai ka fahimci wannan aikin annabi bai yi shi ba kai ka fahimta alkur'ani ne zai yiwa ba zai taɓa yiwa kenan ka aje fahimta kan aje ta mu ɗauko magabata mu duba rayuwarsu sun yi ko ba su yi ba shi yasa Allah ya ce wa man yushaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya kangare ma manzon Allah da manzon shi wanda ya kangare ma manzon Allah bayan shari'a ta riga ta bayyana gare shi sai ya kasance ya ki bin hanyar mummunai da kaji alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu farkon abin da zai fara dara akan ka da sahabbai ake saboda a lokacin Allah da su yake magana da wanda duk suka biyo bayan suka imani da abin da suka imani da an ce ya ayyuhal ladina amanu to Allah yana magana da suwa sahabbai kaga Allah ya tuhumci mutunan da baya bin hanyar mumunnan farko sune sahabban annabi ina fata mun gane to sahabban shi ba su fahimci haka ba to in kai da gaske ka imani da Allah to sai ka aje na malamin ka ka doki na annabi da sahabban shi kuma ka girmama malamin ka ka mishi nasiha amma tare da haka baka tare da shi saboda ya saba ma daidai ina son ka amma na fi son gaskiya sama da kai ina fata mun gane wannan shine kenan ko da sabani da ke faruwa tsakankanin mutane ko malamai jagorori wanda suke da dama su yi ijtihadi wurin fahimta hukunci a cikin alkur'ani tannan malaman nan da kuka gani imamu malik da shafi da abu hanifa da ahmad ba wai suna yin sabani bane tsakankanin su da gangan sai ka ji an ce da an ce malam ya hukuncin ga sai ya ce akwai sabani cikin wagga mas'ala malik ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza mafi yawan su wasu basu yi rayuwa ba tsakanin su suna da rai wasu kuma sun yi rayuwa tsakankanin su amma garuruwan su daban-daban ne wanga ya samu hadisi ya inganta cewa abu kaza ana yin shi wanga hadisin bai kai gare shi ba sai hukunci da abin da ya sani dama malami wanda ya kai matsayi na ijtihadi idan aka kawo mishi mas'ala ya binciki alkur'ani kakab da sunna bai samu nassi karara mai hukunci game da wannan ba sai ya kokarin zakulo mata hukunci kalkashin wasu hukunci na daban-daban to idan yayi haka sai aka samu wani malamin shi ya samu hadisi karara wanda shi bai iso mu wannan malamin na farko ba sai hukunci da hadisi ina fatan kun gane eh kenan kaga za a gabatar da malamin da ya hukunci da da hadisi akan wanda ya hukunci da ijtihadin shi saboda ba a ijtihadi tare da kasancewa akwai nassi la ijtihada ma'a wurudin nass ina fatan mun gane yawwa kenan saban da ke guna ma tsakanin musulmi haka ne kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga manzon Allah su kasance muku su ne hakimai masu yanke muku matsalolin da suka faru tsakanin ku na rikici an gane ko shi na tafala yuqbalu minha illa ma dalla ma dalla alaihi alkitab was sunna min ghairi ta'assub li madhhabin wala tahayyuz li imam za a karba daga cikin maganganun malaman da suka yi sabani maganar da ta dace da ƙur'ani da sunnan manzan Allah ba tare da ta'assubanci na mazhabi ba ko kuma nuna san malaminka da keɓanta shi ina fatan mun gane kenan da malamai sun yi saɓani wanga ya ta yi kaza wanga ya ta yi kaza kenan sai a ɗauki maganar malamin da ta dace da ƙur'ani a yi watsi da ta'assubanci karkace an humu malikiya ne don haka ko hadisi ya zo in malikiya ne kaga wannan jahilci kenan me malikiya ana batun manzo Allah kana batun malikiya ina fata an gane ko ku a ce kai kaza sai ja mu shafi'iyya ne shafuwa ne dan haka mu ba mu kaza ga dalili kuma ko kuma malik ya ce kaza shafi ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza sun saba cikin matsala binciken ilimi ya nuna cewa ahmad bin hanbal shi ya yi su kusa da daidai saboda magana shi ta dace da qur'ani da hadisi sauran kuma sun saba mu qur'ani da hadisi ni mai malikiya sai in hankura da fatawan malikan ɗauki fatawar imamu ahmad saboda dace wata da qur'ani da hadisi ina fata mun gane saboda maganan mazaje akan auna ta ne da qur'ani da hadisi in ta dace a ɗauka in ta saba a aje a barta kar ka yarda ka auna qur'ani da maganan mazaje ta yadda in magana ta dace da Qur'ani ka bi Qur'ani in ta saba ka saba mu Qur'ani wannan kuskure ne wannan mafi yawa shi ya ja yan bid'a zuwa ga bata a yau ka ce sai malamin ka sai abin da ya ci sai abin da ya faɗa ka makabce game da shi kana ganin gaskiya ka kyale ta saboda san shi da girmama shi wannan shi ke nuna akwai karamcin girmama Allah da manzon shi a cikin zuciyarka inda kana girmama Allah da manzo ba za ka aje maganan man Allah da manzo ba ka ɗauki ta malami yaushe malami ya samu matsayi yaushe ya sami girma ya same su ne a dalilin bin qur'ani da hadisi yau duk wanda ya fadare musu shikenan kuma ya lalace cikin al'umma ba mai bin shi sai lalatattu ina fata mun gane mala yace wa fil murafa'at wal khusumat fi sa'ir al huquq la fil ahwal al shakhsiyya faqat mala yace haka ma kuma da al'amari zuwa ga Allah da manzon shi cikin almurafa'at almurafa'at shine abinda juju ko kuma me yake ce mishi wanda zai baka kariya aboka da abinda ke kama da su abinda zai amfani da shi har wannan ayi kokarin maida su zuwa ga alqur'ani da hadisi ina fata mun gane haka fil khusumat a cikin khusumar da ke faruwa tsakankaninku an gane ko bayan haka fi sa'irul huquq a cikin dukkanin sauran haƙoƙi ma akan mai da al'amari ne zuwa ga alƙur'ani da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta la fil ahwal ash-shakhsiyyati faqat ba wai kawai ba cikin al'amuran da suka suka suke da alaka da zamantakewa ta auratayya kawai ina fata mun gane kama fi ba'd ad-duwal allati tantasibu ila al-islam kama abu yadda ke faruwa a cikin sauran kasashen da suke dangantuwa zuwa ga musulunci malam so yake nuna maka duk hukunci husuma da ta shafi maganganu husuma da ta shafi tsakankanin ku ta rikici zub da jini ne dukiya ne da sauran haƙoƙi duka akan mai da hukuncin zuwa ga Allah da manzon shi ba wai kawai ba a rika hukunci cikin abin da shahi zamantakewa da alaka ta aure kawai saboda wasu kasashe a yau duniya idan za su yi hukunci na Allah da manzon shi sukan mai da al'amarin zuwa ga zamantakewa ta aure kawai ina fata mun gane amma sauran al'amura ba sa sa Allah da manzon shi a ciki kuma wannan gaskiya ne ko na idan muka ɗauki misali matsalolin zamantakewa ta aure mafi yawa ita ce ake kwatanta hukunci da abin da Allah ya sabkar matsala aure ce saki hukuncin shi da abin da ke kama da shi idda hukuncin ta da abin da ke kama da shi sai a ce a je gidan alqadi saboda ana tsammanin alqali shi zai hukunci da abin da Allah ya saukar ko me hukuncin shari'a ta ce mafi yawa a kasashen da suke dangantuwa zuwa ga musulunci abin da ya musu saura cikin shari'ar musulunci alaka auratayya kawai da abin da ya shafi gato mutum ne ya saki mata zai je su bashi takarda ya sake ta wani zai auren ta aje a bincika shin ta ida idda ko bata ida ba ta gama aje auren da ita yayi matsala tsakanin shi da iyalin shi bisa kaza sai ya ce aje alƙali ya raba musu hukunci mai Allah ya ce mai wannan abin yana koma zuwa ga ce mishi ma suke galgajiya ai kun fahimci al'amarin ko a koma zuwa galgajiya saboda sun dauki addini galgajiya ina fata mun gane to yace ba wai kawai ga abin zai zai dakantuwa bai takaitu akan zamantakewa ta aure ba a duk matsalolin ku na rayuwa abin da ya shafi addinin ku to kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda rayuwarsa kenan bayan mutuwar shi kuma da shi zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka inganta ma'ala ce fa innal islam kullu la yatajazza saboda musulunci duka ne a game yake baya rarrabuwa kace kai wani bangare ka bar wani bangare fa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kafa ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah ku shiga a cikin musulunci ta gaba daya kar ku rike wani hukunci ku yi shi wani koyar da shi wa ƙara ta alamun da sarki ya ce a fatu'minu na bi ba'ad alkitabi wa takfuru na bi ba'ad shin yanzu za ku yi imani da wani shashe na littafi ku kafarce ma wani shashe ai hakan ba zai yi ba ya kai imani da shi duka ya ka kafarce mashi duka ina fata mun gane yawwa kenan kai imani da shi gaba ɗaya mala ce wa kadhalika yajibu ala atba'il madhahib an yaruddu aqwala a'immatihim ila alkitabi was sunnah wajibi ne akan masu biyan mazhabobi su mayar da maganganun malaman su da jagororin su zuwa ga alqur'ani da sunna fama wafaqahuma akhadhu bihi da abin da ya dace da qur'ani da hadisi cikin maganar jagororin su da masu mazhabin su to sai su dauke shi su yi aiki da shi wama khalafahuma rudduhu abin da ya saba ma qur'ani da hadisi cikin maganganun jagororin su da mazhabobin su sai su aje shi duna ta'assubin aw tahayyuz ba tare da ta'assubanci ba ko bangaranci wala siyama fi umuril aqida balle ma cikin al'amuran da suke da alaka da aqida da imanin mutum ina fatan mun gane fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bidhalik saboda jagorori gaba ɗayan su na musulunci suna yin wasiya da haka imamu malik imamu shafi abu hanifa ahmad bin hanbal dukansu sukan yi wasiya da cewa a riƙe ƙur'ani da hadisi imamu malik ya zo daidai kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukan munan da kuke ganin mu da kansa fa yake malamai jigajigai jagorori addini masu tsoron Allah ya ce duka daga cikin mun da kuke ganin mu akan iya karɓan maganan mutum wata magana a karɓarta sai ce banda ma'abucin wannan kabar yana nihin wa sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai na in yi magana dole ka bi kawai ka miƙa wuya shine gaskiyar imani amma malami kenan yakan iya yi daidai yakan iya yi kuskure shine yake so ya nuna maka kar ka ɗauki malamin ka ma'asumi duk abin da ya faɗa shine daidai ba gaskiya bane ba ina fata mun gane abin da ya kamata ka ɗauki malamin ka yakan yi kuskure yakan yi daidai inda ya daidai ka ɗauka inda ya kuskure ka bara masa kayan ka nema masa gafar ubangiji Allah ya fi masa ina fata mun gane dukansu suna yin wasiya ɗaya daga cikin sai kaji yana cewa idan magana ta ta ci karo da hadisi to ku yi jifa da magana ta a bayan bango suke cewa idza sahal hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to wannan shine mazhabi na imana yau da imamu malik zai ga wata magana da ta saba ma hadisin manzon Allah sai hadisi ya inganta daga annabi ko bayan mutuwa shi ce wannan hadisin shine hanya ta bi ma'ana ashe wannan magana ta ta kuskure ka dauke mi ka dauki hadisi da ce al'umma za su yi koyi da magabata irin yadda suka gaida ba san matsaloli ba tsakanin al'umma wa hadha madhhabuhum jami'an mala yace wannan shine mazhabin malamai na gaskiya gaba ɗayan su haka ce malamai na gaskiya fa malaman sunna kuma idan aka ce malaman sunna kakka waiwaya zuwa ga ƴan karka ce ƴan izala su kadai ne malaman sunna izala kungiya ce da suka kafu za su yi ma addinin Allah hidima da aiki ba wata kungiya a doron ƙasa da ta wofanta da yin kuskure babu ita duk ƙungiyar da ta ce kominta daidai ne cikin irin aikan da take zartarwa da awace take ba gaskiya bane ba za ta iya ta kuskure manhaji shine babu kuskure ma'asumi ne qur'ani da hadisi bisa ga hanyar magabata ina fata mun gane idan aka ce ahlus sunna masu bin diddigin sunnan manzon Allah ko masu wane ne sawa'un yana izala bai san izala ba kasar ko yake ba kasar ko yake ba wani wurin ba su ma san menene kalmar izala ba ba su taba jin ta ba kuma sunna suke bi tantagare sunna ahlus sunna ne ina fata mun gane yawwa ba dole ba sai wanda kake in ba in ba masallacin ko yake sallah ba ko kana ganin shi tare da ko kawai dan bid'a ne ƙarya ce wallahi kai ne dan bid'a ina fata mun gane yawwa mala ta fa wani khalafa zalika falaysa muttabi'an lahum wa in intasaba ilayhim duk wanda ya saba ma hakan to ba mabiyinsu ba ne ba ko da yana dangantuwa zuwa gare su ina fata mun gane a ce abu haza hadisi ya tabbata kaza sai ta mu malikiya ne ƙarya kake ba malikiya bane ba saboda imam malik ya ce idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi to ga hadisi ya inganta imam malik baya tare da kai ko da kana dangantuwa zuwa ga ƙarya kake ba malikiya bane ba sallah bisa makabarta annabi ya hana ya nuna haramcin haka ya tsine mai yahudawa saboda sun rike makabartayya annabawansu da jagoransu a matsayin masallatayya annabi ya ce fala tusallu ila alquburi wala alaiha almazala sun ce la'anatullahi ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu alqubur masajid wa inni anhaakum an dhalik annabi ya ce Allah ya tsine mai yahuda da nasara saboda me sun riƙi makabartun annabawansu a matsayin masallatai a wata riwaya wa salihihim da nagartattun cikinsu a matsayin masallatai annabi ce ku shurara fala tattakhidul qubur masajid kada ku yarda ku riƙi makabarta a matsayin masallaci wa inni anhaakum an zalika ni kam na hana ku dangane da yin haka kai ka zo ka ce mana kai malikiya ƙarya kake wannan ba ka da alaƙa da imam malik ko da kai da umar malikiya ko imam malik ya ce wannan lokacin sai mu yarda magana imam malik mu dauki hadisi mu ce Allah ya gafarta ma imam malik wannan shine gaskiya ina fata mun gane yanan ko da kana dangantuwa zuwa ga mazhabi ka saba ma hadisin annabi to ka sani wannan mazhabin ƙarya ce ba mabiyin shi bane kai saboda mai mazhabin ya ce in hadisi ya inganta ko bayana ku bi wannan hadisin wa huwa mimman qala Allahu fihim lalle waɗanda suke yin ta'assubancin mazhabi su bar hadisin annabi ko aya to su suna daga cikin waɗanda Allah ya ce game da al'amarin su ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sirriki ahbarahum malaman su wa ruhbanahum da masu bautar cikin su arbaban min dunillah alloli kuma bayan Allah wal masih ibn maryam haka kuma sun rike annabi isa al masih dan maryam kenan sun bauta ma malaman su a madadin bauta ma Allah sun hada Allah da malaman su wurin bauta Allah ya ce kaza ka ce malamin ka ya ce kaza ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ana tattauna shi da wasu yake ce masa annabi ya ce suka ce wani ma ce sai ya ce yayi saura kiris a zubo muku ruwan duwatsu daga sama ina ce muku annabi ya ce kuna ce min wani ya ce da ya nuna maka girman bin nassi na manzo Allah ko kuma aya ta alqur'ani mai kyau malat ce falaysat al-aya khassa bin nasara ka sani cewa wannan aya ba ta ke banci bane ga nasaru kawai da Allah ya ce sun rike malaman su da masu bautan su a matsayin alloli kuma bayan Allah bal tatanawalu kulla man fa'ala mithla fi'lihim aya tana shafar duk wanda ya aikata aiki irin aikin su faman khalafa ma amara Allah bihi duk wanda ya saba ma abinda Allah ya foro da shi wa rasulahu ma amara Allah bihi wa rasuluhu da wanda ya saba ma abinda Allah ya foro da shi ko manzon shi bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzala Allah ta hanyar yayi hukunci tsakankanin mutane da abinda Allah bai sabkar ba aw talaba zalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu ko ya nemi hakan saboda bin abin da ran shi ke so kuma yake kamna shi faqad khala'a raqabatal islami wal imani min unuqihi kamar ya tube rigan musulunci da imani ne daga wuyar shi kaga hadarin yin hukunci da abin da Allah bai saukar ko ko hadarin bin ra'ayin wani akan abin da Allah da manzon shi suke so ina fata mun gane wannan ko koma wane ne malamin ka da kake girmawa kake girmamawa ko wani abokinka kai balma babanka ko mahaifiyarka da suka haife ka ba za ka dau abin da suke so ba ka bar na Allah ko da za su mutu da bakin ciki yau wace ka musu biyayya da farko kuma za ka aje hukuncin Allah ka bi nasu shi yasa Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ina fata mun gane idan suka yi kokarin su sa ka yi shirka da Allah ko ka saba ma Allah cikin abin da baka da ilimi game da shi karka musu biyayya insha Allah ka kyale su kawai shiga harkokin gabanka barge man ka daga wandanka sunna kake koyi da ita ko da babanka kuma haifarka ba su wannan shine addini za ka zaɓa abinda suke so ka bar abinda Allah ke so da manzan shi shi yasa mai akhdari ya ce a cikin littafin sana akhdari me yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne ba a biyayya ga abin halitta cikin saba ma mahalicci ko ma wane ne ko shugaban kasa ne ko babanka ne ko mahaifiyarka ce ba za ka bi su baka saba ma Allah maɗaukakin sarki abin ko da ba wajibi bane mustahabbi ne sai in akwai ta maslaha rajiha ina fata mun gane eh jago duk abin da ya tabbata addinin musulunci zaka aikata shi kai tsaye ba tare da shawarar wasu ba daga cikin mutane amma saban Allah kam ka nisance shi idan suka ce ka saba ma Allah ka barki amma Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai abokace su a duniyan nan bisa ga tsarin shari'ar musulunci shine bil ma'ruf ko da ko kafirai ne ka tausaya musu ka girmama su sakamakon wahalar da suka yi ta duka juna bin kai zuwa aifar da kai a duniya da rainan ka hakka girma kai wayo ina fatan mun gane malaci au talaba za yace wa in wa in wa in za'ama annahu mu'min ko da yare cewa mumini ne shi idan kuma ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba tsakankanin mutane ko ya nemi haka dan san ransa da abin da yake so to wannan ya fidda imani a cikin wuyansa da musulunci ko da yare cewa shi mumune ne fa inna Allah ta'ala ankara ala man arada zalika saboda Allah madaukin sarki yayi musu da inkari akan wanda suka nufaci yin hakan wa akzabahum fi za'mihim al-iman kuma ya karyata su a cikin riya su cewa suna da imani lima fi dhimni qawlihi ta'ala cikin abin da ya kumshi magana Allah madaukin sarki yaz'umuna suna riya suna da imani kenan ƙarya ce suke wa nafa wa nafa min nafi imanihim ta hanyar kore imanin su sai ce yaz'umuna inma yuqalu ghaliban liman da'a da'wa wa huwa fiha kadhib yaz'umuna ko za'ama akan yi amfani da ita galibi akan wanda ya da'awa wanda a cikin da'awar sa ƙarya yake za'ama za'ama alladhina kafaru allan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ف يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لموجبها وعمله بما ينافيها saboda mi saboda yayi da awa ƙarya ta hanyar saba ma abin da yake wajibin abin da ya karya game da shi da kuma yin aiki da abin da ke saba ma abin da ya da'awa da shi yuhaqqiqu hadha qawluhu hadha qawluhu ta'ala yana tabbatar da haka faɗa Allah madaukin sarki da yace wa qad umiru an yakfuru bihi haqiqan an fure su da su kafirce masa shine dagutu ya hukunci zuwa ga abinda Allah bai saukar ba li'anna al-kufra bit-taghut rukunun rukunut tauhid saboda kafirce ma daguti rukuni ne na tauhidi na kada ta Allah kama fi ayatul baqara kama yadda zuwa cikin suratul baqara ko ayata cikin suratul baqara ko wata aya ce cikin suratul baqara mhm ina yan baqara ana bakar faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha na'am فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا duk wannan wanda rukunin ga bai samu ba tattare da shi to bai kasance mai kaɗe ta Allah ba tunda Allah ya ce fa man yakfur bitaghuti wa yu'min billah wanda ya kafirce ma dagutu sannan yayi imani da Allah bayuwa ka ce ka imani da Allah kuma ka imani da dagutu dole sai ka kafirce ma dagutu sannan imanin ka da Allah ya tabbata ina fata mun gane والتوحيد هو أساس الإيمان ما لك التوحيد شيني فانداسيون لإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال واند دشيني غالب أيوكا كو دكا أيوكا سكي إنغانتا وتفسد بعدمه كما دشيني درشن شيني درشن توحيديني أيوكا سكر روشي غبادا كما أن ذلك بين في قوله تعالى كما يدى حكم بيانيك تشكين فدى الله ملكي سرقي ديتي فمن يكفر بالطاغوت دوان دي كافر شيما داغوت ويؤمن بالله يي إيماني دا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى حقيقة يي ركو دا إجيا ميقواري لانفصام لها بتا سنكيوا to wanda bai imani ba da Allah kuma bai kafirce mu dagutu ba kaga bai riko da igiya mai kwari ba da ba ta sanki ba ina fata mun gane lokacin kiran sallah kusa ko lokacin kiran sallah kusa bari mu yi da gaban nan sai ya kiran sallah ga gauce malai ce wa nafilu imani amma lam yahkum bima anzalla yadullu ala anna tahkima shar'a Allah anna tahkima shar'a Allah imanun wa aqidatun wa ibadatun lillah kore imani game da duk wanda bai hukunci da abin da Allah bai sabkar ba wannan yana nuna cewa lalle hukumci da shari'a Allah imani ne aqida ne kuma ibada ne ga Allah madaukakin sarki yajibu an yudina bihan muslim an yadina an yudina bihan muslim wajibi ne an yadina bihan muslim musulmi ya bauta ma Allah da wannan fala yuhakkimu shar'a Allah min ajli an anna tahkimahu aslahu lin nas anna tahkimahu aslaha lin nas wa adbata lil amn faqat bai dace ba mutum ya yi hukumci da shari'a Allah saboda cewa shari'a Allah ta fi dacewa da mutane kuma ta fi kawo zaman lahiya kare kasance wannan shine hadafinka kawai ko shakka babu shari'a ita ce tafi dacewa ita ta kawo yanayi na zaman lahiya da kwanciyar hankali to kare kasance wannan shine hadafinka na yin shari'a kawai fa inna ba'dan nas saboda wasu shashi na mutane yartakizu ala hadha aljanib yakan doge ni akan wanga janibin na cewa amfanin ta yake sa yayi kawai wa yansa aljanib alawwal sai ya manta da janibi na farko wallahu subhanahu qad aba ala man yahkum shar'a Allah li ajli maslahati nafsihi Allah ya aibanta duk wani wanda zai hukunci da shari'ar shi saboda biyan bukatar kanshi min duni ta'abbudi lillahi ta'ala ba tare da neman bautar Allah madaukakin sarki ba abinda yake so ya ce muku a takeice shari'a Allah kai hukunci da ita kana mai dokar ta matsayin bauta ibada da neman kusanci da Allah kuma maslaha ce da ke kawo kwanci hankali da zaman lahiya tsakankanin mutane kar ka ɗauke ta kawai don biyan bukata zaman lahiya kwanci hankali ba wai ibada ba a gama biyu ibada ce sannan kuma ita ta kawo zaman lahiya da kwanci hankali tsakankanin al'umma ina fata mun gane qala subhanahu wa ta'ala Allah mulkin sarki yace wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al-haqq ya'tu ilayhi muz'inina wa idza du'u ila Allah idan aka kira su zuwa ga Allah wa rasulihi zuwa ga manzon Allah li yahkuma bainahum domin ya zartar da hukunci tsakankaninsu idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wasu shashi daga cikin su suna kawar da kai ba sa san shari'a Allah da manzon Allah wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilaihi muz'inin amma idan suka san suke da kamshin gaskiya cikin hukuncin Allah da manzon shi sai kaga za su zo suna masu da'a da biyayya cewa azartar da wannan hukunci kenan yakan yi hukunci ne saboda mi amfanin kansa da abin da zai biyo baya na ribarsa amma in ya san abin zai hau kan shi ne baya su ina fatan mun gane wannan aibi ne ka riƙi shari'a Allah saboda biyan bukatar ka ba dan ibada ba da zaka bauta ma Allah da ita walahum fahum la la, la yahtamuna illa bima yahunu ko yahun su kan ba sa bukatuwa ko ku ba sa ba da himma sai zuwa ga abinda suke so wa ma khalafa hawahum a'radu anhu duk abin da ya saba ma san zuciyar shi sai kaga sun kauda kai daga barin shi ko da gaskiya ne li'annahum la ya'buduna lillahi li'annahum la la yata'abbuduna lillah bitahakkum ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam saboda su ba sa yin bauta dan Allah kuma dan yin hukunci zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga daga nan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare da a cikin shi